إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗorinmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 29 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 439 wanda ya dace da 16 ga wata na harko shekara 2018 insha Allah yau za mu yi darasi na 126 a cikin littayi alwajiz fi fike sunnati wal kitabil aziz alwajizin mu kenan na bangaren fiqihu ba wancan ba na aqida a darasin mu na sati da ya gabata mun karanta babi na bai'u zar'i bi ta'am kaila lokaci yayi muna cikin dai bangare na ciniki nau'ikan ciniki waɗanda ba su halitta ba a yi cinikin da bai halitta ba a yi shi to shi ne za mu tashi mun yi bayani na ƙarshe bai'uru tabib tamar maganar sai da ɗanyen dabino da bushashe cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hani a kan shi amma wannan hani ne akwai a wani hali da aka keɓance ana iya yin shi shi na sham ame suna bai ul'araya na ganin bince bai babi a kan shi al'araya dabina ne ake saidawa ɗanye da bushashen wanda aka ce an yi hani a nan amma can me ya kawo a can an keɓance bakin wusuki biyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame ga sai da ɗanyen dabino da bushashe akan saboda buƙatar mutane wani zai yi iya da dabino bushashe ɗanye ya hoto iya da sha'awar shi da iyalan su ci wannan ɗanyen dabino kuma shi nashi bai nana ba bi da bushewa ba kaga na ko hukunci ga al'umma a hana ka cin sabo na kai baka samu wanda naka da nabiyan na ba a wannan hali sai aka ba da damar ana iya sai da ɗanyen dabino da bushashe amma kai wuce wuski biyar iyaka ne wuski biyar iyaka ne hatta shi kai wuce wuski biyar daga wuski biyar shi kenan kenan hani ya zo inda muka yi magana a nan shi yanzu zan bai uzar bi ta'am kailan sai da kayan gona hatsi ko dawa ko sha'ir da hatsi wanda yake a cikin bahu ya bushe an kare gashi hatsi misali bushashe da danyi a saman a cikin kara shi ma an hana mai hujja kan haka yace an ibn umar radiyallahu anhuma qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر هائته إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله وانا رواية bukhari muslim sun kawo haka cikin ashabu sunan irin abu dawud haka imamu nasa'i haka ibn maja abdullahi ibn umar ke bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana anil muzabana me muzabana hikima tafsirin muzabana an yabi a saman haitihi ya sai da ɗiyan itacen dabinan shi na garkai shi in kana na halan ɗin dabino ne ka sai da ɗanye bitamarin da dabino bushashe muka bayyana can baya annabi hana irin wannan ciniki sai da ɗanyen dabino da bushashe in ba wancan bai da aka kayyade ba akan araya kenan ƙasa da wuski biyar ya ce wa in kana karman in kuma mana inabi in kuma inabi shi karman idan inabi ne shi ma an hana ka sai da inabi danye da bushashe an yabi ahu bi zabib kailan ka sai da shi da zabib da ake kiran dabino danye wannan a rutab haka ake kiran danyen inabi a inabi bushashe ce zabib kamar ce tamar kenan danyen a rutab shi ake tamar bushashen dabino shi kuma zabib bushashen inabi shi ne zabib rikin da ya bushe ya matsi kina ta kace da kurin ko ka sai dabino ko zabib da danye da bushe an hana an ba wancan babu bayan da muka sama na in kai huce wuski biyar wa in kana zara an kuma zara shine irin sa hatsi da dawa da sha'ir da su shinkawa su ake zara su ma an hana an yabi aho bi kai ta'amin ka sai da da tiya kaza ko zakka kaza abinci gyararre duwan an hana ya ce wa naha an zalika kulli duka wannan nau'in manzala ya hana salasalama dabino ne zabibu ne shibka ce haka tsaba ce an hana sai da bushashe da ɗanye قال ابن بطال أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام وأنا ما لمسين إجماعي كان cewa bai halitta a sai da kayan gona zara da muka cikin bayani akan shi a saida shi da abinci wanda yake na kan kara da wanda yake bushashe an yi kwata mana fita masu yake na a sai kabla an yi kwata a fita ma sai da shi kabla an yi kwata kayan a yanko a yanko shi a kalato shi li'annahu bai'u majhulun bi ma'lum domin an sai da wani majhul ne wanda ba san ba me zai bada wannan kai na wani abin zai bada da ma'lum wanda an san tiya kaza wannan jahala ka ta sa kenan aka hana shi sai talaqqi rukuban tare tare na fatake ko tare yan kawai ku je bakin gari ku tare ku so kayansu shi ma an hana eh wa huwa an yatalaqqa ta'ifatan yahmiluna mata'an fayashtariyahu minhum qabla an yaqaddimu balada fayarifu al-as'ar shine a tare wasu mutane wanda suke dauke da kaya fashtarihu minhu a sai wannan kayan a can bakin gari abala an yaqadamul balad kahin su shigo gari fa ya'rifu al-as'ar su san nawa ne kudin kayan su a gari a can ku tare su ku saye ba su san zuwa san za su zo gari ne ku tare a can bakin gari ya ku saye ku ku shigo da shi gari ku ƙara ku ƙara mutane kudi an hana wannan me hujja kan haka hujja kan haka ya kawo ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo haka abu dawud haka ibn majah haka imam nasa'i an abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw as-sil'a hatta yuhbata biha ila suq abdullah ibn umar kibal labari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la talaqaw as-sil'a ko ku tari kaya ma'ana sai kama a ce haja kayan saidawa hatta yi ba ta biya ila su sai an gangara sai sun isa kasuwa sun san nawa ne nawa ne kudi a gari kan ku tare su wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haka wata ruwaya wadda ita ma daga ta imam abu dawud tirmidhi ibn majah sauroto abu hurairah ban labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaw jalaba kakkutare 'yan kawo abinci gari masu kawo aljalma masu zauwa da manafata ke masu kawo kaya gari kakkutare su faman talaqahu fashtara minhu wanda ya tari masu kawo kaya gari a bakin gari ya saya fa'iza ata sayidu a suk fobil khiyar ka tare shi a bakin gari ka sai kayan shi da ya zo cikin gari kasuwa ji ka ashe ka hau kan shi farashi ya hau ka tuce shi yana da zaɓi ci abin yadda ba ni kana shari'a kuma ta ba shi kayan shi eh din kadan wuri shi dama wannan haka ne iya rage gallazawa masu bukata a cikin gari da kara musu kudi kamar ya zo kasuwa ya ka saya a cikin gari kowa ya sani shi ya san kudin kayan da kaya ba da ka saya ya masala ta biyu ta kama dan kauye dillali kama dan kauye ka sai mai kayan shi kai dan gari shi ma an hana eh dole na sadisi ba wanda wanda fike ba eh ka tare ya kuma ka zo su zo ku zo ku zo su masu wayoyin gari su ana musu da musu an hana bai'ul hadir lil badi shine magana sai da sai da dan gari ya sai da ma dan kauye shi bai'ul hadir lil badi dan gari ya sai da ma dan kauye al hadir shine dan gari dan maraya a tuce ba kauye ba ya hana hikima tafsirin me ma'ana bai'ul hadir lilbadi yace wa huwa an yahmil albadawi aw alqarawi mata'ahu ila albalad liyabi'ahu bi si'r yawmihi wa yarji shine mutumin daji ko mace mutumin kauye yazo da kayan shi gari liyabi'ahu bi si'r yawmihi dan ya saida a farashin yanda ya kama kan ta kama ya saida a ranar wai rage koma garin su yazo ya saida ya koma garin su fa yatihu albaladi sai dan gari dan marahi yazo wajen wannan ba kawai fa ya kula ce mishi a da'u indi zo da mu shirja man yana da fesu ta kasuwa zo a zo a jena liyabi'ahu ala tadarij bibizarar ta tsir zo a ji a nan sai da hankali ka kasar hankalinka don sai da maka za ka samu farashin farashin ya yi kai na kayan kasar da gaggawa sai da za a maka a maka wayo wayo za a maka a sada arha a ji a nan sai da maka hankali da farashi mai kyau bi halitta kai haka ya ce wa zalika idrarun bi ahlabai wannan akwai cutar da yan gari kina a ƙara ma yan gari kuɗin kaya da shi mai wayo da ɗan gari ne ya san bai ba gaggaki ba amma a bayan kawai ya bukata sai da kashe koma eh sai da kashe koma ka baki bukatar shi wannan magana da yi shi ma ya kawo ruwaya wadda imam muslim ya roto haka abu dawud haka tirmidhi haka da kana sabu sunan ne bayan imam muslim dukkan hudu sun kawo shi abu dawud da sa'i tirmidhi ibn majah wa an jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yabi hadin libadi wada'un nasa ya rizukullahu ba'adama min ba'ad jabir bin abdullahi ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bi hadin libadin kada dan gari ya saida ma dan kauye kayan shi wada'un nasa ku bar mutane haka nan kurin kakku shiga tsakanin mutane yanzu kullum Allah ya asasa da wasu ba ruwanka me ka sa arha ka sa arha eh kakka zo ka dan kai wani ka samu alaka shiga tsaka dan ka hana wani samu ragi ku bar mutane Allah ya asasa shashin sa shashi an anas na tsalka hadisi guda an anas na tsalka hadisi anas shi ma da musulmi ya rubuto haka abu dawud haka imamun nasa'i an anas qal نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه شكون أنس بن مالك يتوا من صلى الله عليه وسلم يا حنا أن يبيع حاضر لباد أنجري يسيدا ما بقوي كايا wa in kana akahu aw abaw ko dan uwan shi ko uban shi ne eh ko uban shi ne ce kamar shi sai gan shi eh ya koma wa an jabir shi mu zamu saka mu tashi mun tsallake shi shi kuma na jabir yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bi hadrun ibadin kadda dan gari sai dan ba kauye wad'un nasa ku bar mutane yarzuqullahu ba'dhum bin ba'd Allah ya sauka kan wasu wani samu riba dalilin ɗan kawai bisani mai shi ma samu riba kan kuce ku kange ku hana ɗan mara ya samu rigi don kuma su wayo ne kakwai haka kenan wannan shine mas'alar kenan duka wanda yau ta yi yawa ta yi aikatuwa gan suka saya amma ka rike mu kayan shi ka ce shi ka sai da sai ka zaka samu farashi kuma duka wannan shi ke kawo masaloli ake magana a yau na magana kacare magana kaza lalle musulunci bai hana ba ka sayi abu misali bai daraja in ya samu daraja ka saida amma yadda aiki a yau yan kauye sun yi noma basu da kuɗi da ka hanyar kasuwa su gano da haka ai farashi da ya ga shekara dan kauye kullum ko ta kasuwa ba bakin gari ku tare ya zo bakin wani sai abinci ku saya ya koma da rabin hatsin shi ya dawo satin sama ya saida haka ake da kayan ga yan kasuwa su gano da dabarar sayewa gaba daya dan kawai sai ka buhu biyu uku yanzu mun sai da buhu daya ko biyu ya koma sauran kanshi da yake bukata zai ka sai da koma to yanzu da yan kasuwa sun gano masu hali sai a sai gaba daya a je kauyen ma a sai gaba daya a tattare na hannun kauye dan kauye shi ba wani ba wani bai bai wayo sai sai da je ba makada a yi biki eh yi makada je makada a yi biki a kare dan wata wata biyu duk abin da ya noma a wata daya yan kwanaki sai da gaba daya kaf sai kudi a nan shi yanzu da kudi bayan kashewa amma da kansa a rumbu wannan satin ya zo kasuwa da buhun shi ɗaya ba da bukata shi zai kawo daidai bukata zai kawo ya sai da shi kullum akwai sabon abinci kenan farashi bai hawa amma yanzu an gidi tsarin kaf an sai gaba ɗaya hannun ƙauye daga an wata ɗaya ɗaya wata biyu babu hatsi a saman a saman kasuwa kuma babu shi su kuma su sodowa da suna bukatar riba mai yawa sai su rike babu hatsi sai an buga sai a je wani gari a kawo sai an zo an zo Najeriya ana ka abinci alhali akwai a magaza a boye wannan shine hadari annabi manzo Allah sallallahu alaihi ya addu'a ma ga masu zuwa kawo ka je ka kawo ka saida har ma annabi annabi addu'a masu zuwa su kawo don taimakon mutane amma ka kawo ka zo ka boye ka saida mutane ka boye sa ma shin sana sai bai halitta ka boye ana baka kudu kudawa ya sha ga jina wannan kaga ba mu ce halaka ne ko kai ka san sai musulunci bai aminta da cutarwa ko da wani gyara maka ka san musulunci bai yarda da cutar da al'umma kuma kowa san wannan tsarin shi ka cutar da al'umma farashi yake hawa mai yawa za ta mangazoci a cike da abinci kaf amma a saman kaso babu sau a hannun masu kudi ne bisa bukata yanzu ya kun sha wahala can kowa sha wuya jina takwan sai a hudu kuma yana kuma yana ga dama tun babu ka yana ga dama wannan shine matsala gaskiya amma ka ajiye ana ba bukata an haɗa haura riba ka sai da ba mu hana ka wannan ya ce sai yanzu mu shiga ma la yujuzu bai'u abinda kuma bai halitta ba ka sai da bai halitta ba ka sai da irin kaya kaza ya ce alhamar ya har kawo aka ce giwa uzini giya alhamar ya kawo giya giya da ya kawo zai kawo ruwaya wadda imam bukhari muslim haka abu dawud haka imam nasa'i sun rozo da hadisin ana aisha radiyallahu anha lamma nazalat آية سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر suke ban labari lokacin da aka sabko wani ayoyi na sunan bakara suke magana akan akan giya manzon Allah sallallahu ya huta ya gaya san da mutane ke yin daga yau an haramta kasuwar giya ma gaba daya an haramta kasuwancinta kenan kasuwar giya haramu ce bai'ul inabi liman takhizu khamaran to ga wani abu shi ba giya bace ba inabi asali inabi shine sai kira rezen ko wanda ko an zuya cikin giyoyi da ake masu tsada hanzu ana yi da shi suna kiran shi wayin ta ingilishi ko rezen wayin shi kama aka ce asalin shuba da aka samu kirista wajen halatta giya wajen wannan kalma ta inabi can annabi zuwa annabi sama da shi suke to su a can wancan zamani abin da ya tabbata inabi kamar da yanzu ana mai tasarifi abu da yawa ana mai tasarifi da yawa na a yi ko a yi siran ko a yi da sha don magani kudin ciwon jiki ko da a sha a yi su an samu su kalmomi aka ce wanda annabi sallallahu salam ya yi aiki da ruwan inabi ko ya yi addu'a ruwan duka kawai ruwan inabi ruwan wancan zamanin na siro ne to masu tarjama daga harshen wancan zawwa harshen ingilishi su a ingilishi ba su da sunan wannan inabi illa wayin kurum wani kun giya ce a wajensu shi aka shi ya kawo su kiristoci wasu suke yawan tare suke halatta giya amma giya ko a kiristoci giya haramun ce ko a kiristanci damin za su kawo na nami ya wai kaza ya yi ya bi da ruwan wurin ya ce wayin an ce wayin kura a giya suke ɗauka abin shi shi kun ba giya bace ba ko a ta zama suna mai aiki daban-daban na ce ko a ta kiristoci ta kirki bisa giya giya haramun ce ko na addini ya ce to yanzu kenan inabi ba giya bace ba abu ne mun ce rezan abinci ne abin marmari ne kama a yanzu misali a ce ɗan burku a ko masu burkutu da hatsi ko to ko da hatsi ne ko dawa irin a yanzu a kama a najeriya na an ce suna yan kamfanin giya suke mai da dawa tana tsada dawa masara su suke sayewa suna giya da ita to duk wanda kasan ɗan kamfanin giya ne ko zai sai ko da hatsi ne ko da inabin ne zai saya ya yi giya da shi kaga hatsi suna da alaka ne ko to ya zama haramun yanzu ka sai da mushi magana kenan wani kasan zai sai haɗi zai mai da hatsin zai burkutu ɗan burkutu ne ko kamfanin zai eh ɗan burkutu ne kenan haramun sai da mushi kamar ka sai da abin giya ne ba ka ce ai abin yadda sai giya ba ni hatsi na sai da wanda kasan zai wannan ɓanna da shi wannan wannan kiyasi ne duk abin da kasan an haramta mai kai biyu in sa jaki jaki ana sai jaki a hau a yi ya aiki har halaka ne amma irin masu sai da wasu ci haka haram ga sai da musu irin da yawa ci kasuwa da shi duk wanda kasan wannan sun ci zai yi to bai haɗa da sai da mushi yanzu muna magana inabi kenan an haramta sai da inabi bai'ul inabi liman yattakhidhu khamar liman yattakhidhu khamaran sai da inabi ga wanda zai doki inabin ya mai da shi giya yace qala ta'ala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ku taimaka ku taimakekeniya ku taimaka akan aikin da yake na da'a ga Allah da tsoron Allah kar ku taimaka wajen saban Allah taka doka ta Allah kenan sai da inabi sai da hatsin ne sai da ba sai da saban Allah ka sai da ka taimaka ne kenan bai halatta kai bayan wannan bayani sai cewa an ibn Umar qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه عبد الله بن عمر كيتشوا wannan ruwaya bin maja ka abu dawuda ke san rubuto ruwaye abdullahi bin umar ki bada labarin jama'a zana sallallahu alaihi wasallam ya ce lu'inat al-khamru ala shi ta'aju an tsine magiya ta hanya uku kai hanya goma an tsine magiya ta bangare goma nan an tsine magiya wa tsine mata akwai ruwaya za a ce manzan sallar salama ya la'anci ya la'anta wata ruwaya na siya tabbata manzan ake cewa la'anar lahu allah ne tsinin gaba daya kina allah tsine ma giya ta bangare goma bi ainiha ita giyan an tsine ma allah tsine mata albaka wa asiriha da wanda yake mashin na nagata wanda yake aikata wanda yake ma'aikacin ta tsagiyar aikata ta a yi ta imisarafa ta shi ma tsinanne ne wa mu'tasiriha da mai gidan da zai bada a tatse ta a gyara ta mai kamfanin ko bai sha ba shi ma lantacce ne ko kyauta kai kai ka matsaya mutum ka gyara mashi ruwan eh iya mai gidanka ne ka gyara mashi ka matse mashi ka dan gyara mashi to kai ma kana ciki shi mana wanda ya sa a matsayi mai a gyara mai ta a sarrafa mai ta wa ba'iha da mai sai da giyar eh mai sai da ta ko bai sha ba shi ma tsinanne ne wa mabta'iha da wanda zai tura ba shi ba yake sai da shi kun ba shi so kanshi ba wani zai tura ya so mishi jaka so min giya kai ma Allah ce ka da ake matsinani ne ba da shi misha da wadda shi misha ba wa hamiliha da shi dan dakon mai saiwal don wani akan samu yan uwa wanda allah jaraba da rashin aiki aikin turawa na furoje daga maka da wani mugun baturi ya ce ka sayo giya ana samu hakanan eh hausa ma akwai duniya akwai hausa turawan hausa turawan ne akwai musulmin turawa ne jin daɗin giya ne mai gidanka gaskiya gwanda ka yi haƙuri allah ya arzuta ka wa matuƙin laji allah makaraja wanda ya tsanon allah zai ba shi mota gaskiya ka danga domin kana cikin tsinuwa ne kai da shi duka tsinanu ne tuna li ne haka ne ko na dan duka shakka ya tuka mai ɗan giya dole kika so mai giya ya daga ya daga wala aikin ko ya gano kana da aƙida ya sha malahiya don bai cikin aikin sojiyan ko mutane da suke da rauni kurin mabta'iya wa hamila da mai ɗokanta ɗan da kwake nan wal muhammulati ilai da wanda za a ɗoka a kai mai ko na maza kai ta shi za a ɗauko transfer ne na a cika gida na ni misali ne misali an kama shi zan ba da zan turo a kawo daga dami a kame ta ni ma daga nan zan raba ta eh wanda za a ɗauka shi a kai mai ita duka wurin za ka giya da sinasokinta da sinasokinta za a kai ta to shi ma wancan za a kai wa wadatacce ne ba mai wata kaɗai ba hawan za ka yi ma'aita ko ajiya ce zai wa aki da samani ha da mucin kudinta yawa abokinka ne dan giya ne kai sai kawo giya ke sai dawa ko wani dai naka wanda ke ciyar da kai ka san mai gidanka ne ko babanka ne ma giya ke sai dawa a donin kudin a ce da kai wa sharibiya da mashan nata mashayin shi ma tsinanne ne wa saƙiya sarbitar sarbitar masarbawa shi ma tsinane ne duka wannan goma tsinanu ne a wajen allah tsinar baka duka wannan goma tsinanu ne kuma allah tsinar baka ka yi mutum ya hankali da abin da ke alaka da giya kawai ka shiga kwan sai bayu alatu tarb wal ghina nan kuma sai da kaya na cashewa na irin su muzika ganga ce gitar ne ko kastoci na waka duka sai da izon kai kayan ka sai da kayan waka kayan kaɗa da bushe-bushe shi ne kasuwarka duk abin zai shi ne kaɗawa ne a busa duk abin za a busa a kaɗa ya zama to shi ne kasuwarka shi ma wannan duk abin da ka san aiki shi kenan to haramu ne ka sai da ka gana akan samu shi ne shi zan bayani magana akwai wani suke aikinsu kenan su suna zamane suna aiki sun yi na'ura natar waka wata wake so idan tura maka biyar shi amma za ka zara kwa kan halaka kwarkara zara kwarkara a biye ya yi biyu dala ashirin na goma ka tura mashi waka to kakkai kakka dan tura waka عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير ولا خير في في في في, في تجارة فيهن كنا وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليدل عن سبيل الله لا يخلو الآية أبي أمامة كبار لابارن شوا من زال صلى الله عليه وسلم يأتي لا تبيع القينات كوكو سيدا أتندا kayan yanzu zamani ci gaba na rediyuka da afare na kiɗa da bushe-bushe akwai bayi wanda suke da daɗin murya mata ake sayi mai hali ya je sai wata zabiya inda masu kalan falafalan da ake nada na tarihin zaka tarihin musulunci ya ka sau zabiya ka jibi mai waka ta iya waka yana zo kurin kashe karashen shayi tana maka waka kurin ana kaɗawa tsaka kurin haka suke a can dama ana neman wurin ana shakatawa ana shan giya tana waka haka suke kuma daban suke gasar dole Allah ba mula mai daji ta matana kudi zama da kudinta to shi manzo Allah yake ce musu la tabiul qainat kakku sai da bayi mawaka wala tashtarun kuma kai kakka sai mawakiya kakka sai da kakka saya wala tu'allimun kakku karantar da bayi waka ku koya musu waka wala khaira fi tijaratin fihinna kuma babu alkhairi cikin kasuwanci da irin wannan mata mawaka nan ke duk alaka babu alkhairi cikin kasuwanci na kayan waƙaƙi da bushe-bushe magana kenan babu alkhairi cikin kasuwanci na kayan bushe-bushe da waƙe-waƙe kuma cewa saman hunna haramun kudin kayan waƙaƙi da bushe-bushe kudin sama haramun ne ya ce a kan irin wannan magana Allah sabkar da faɗar Allah wa minan nasi mai sayan lahul hadis da zan sabi lillah daga cikin mutane akwai mai sayan kayan wasa shi lahul hadis kayan shagala kayan wasa ta ya ɓatar da mutane daga hanyar Allah kenan Allah ya zargi wani abu labin masa'ud ya ce ya rantsa wannan aya tana magana akan kayan wasa kan wani ita wani tsawon labin masa'ud kan wannan abun kenan da abin da ke da alaƙa mutum ya nisa kasuwancin kayan waƙaƙe da bushe-bushe sai almaitatu wal khinzir wal asnam haka cikin abin da aka hana a saida kasuwancin shi a almaita kenan musi da alkhanzir shi ne alade da alade kenan alade wal asnam ilan wani muna fassara alhanzir da jakin daji alade daban jakin daji daban mai zane zebra ko? zebra wani halaka ne jakin daji halaka ne manzan Allah ya ci ya halitta a ci shi jakin daji mai zane jakin gida ne haramu humar rahaliya shi annabi haramta amma jikin daji ka kama harauta ka ci ba wanda ya haramta shi to man ana ne alade haramu ne haka sai da shi haramu ne haka al'asanamu masu sai da kayan wasa kayan aka ce na tarihi ba sai da dan gumaka haka sai da gumaka shi ma gumakan haramun sai da su eh kakka ci kudin gumki me hujja kan haka kuma wanda dalili ba haka bane kuran yace an jabir bin abdullah annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul huwa bi makkah amul fatah jabir bin kan labar jabir bin abdullah yace yaji manzon sallallahu alaihi wasallama iya wannan magana wannan magana yayi ta annabi yayi ta a makka a shekarar bude makka kan shekara ta 8 kenan shekara ta 8 kenan ne yayi wannan magana a bude makka ya ce inna allaha wa rasulahu harrama labai alkhamari wal maitati wal khinzir wal asna ya ce allah da manzon shi sun haramta sai da giya da musse duka dabba musse da alkhanzir da gumaka haramu ne faƙila ya rasulallah a ra'aita shuhumul maitati fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu biha aljulud ويستسبي بها الناس فقال لا هو حرام wani da manzana yau na magana ya sanar da su cewa Allah da manzan shi sun haramta sai da giya da musse da alhanzir da gumaka ya wani ce ya manzan Allah a ra'aita shi mata kama mu labari mai ya matsayin shi kuma matsayin kitse na musse fa inna wuta lafiya sufan domin a wancan zamanin ya suke yi dabba ko ta mutu sai a hudda kitsan kitsan ana aikin a can zamanin mahewa da katako da icce ake abin jirgin ruwa to ana shahe jirgin ruwa da kitsan wannan kenan bai saukin lalacewa ruwa iya karkon zama a cikin ruwa dan makta kwale-kwale to suna shahe kwale-kwale ba ci ba ake amma ana shahe kwale-kwale kuma ana wajen hannun biyar julud ana shahawa fata ta tarshi wata hana bihar julud ana shaye wata ta tafshi wasu su biyu bihar nasu ko mutane wasu na ma hutula da shi da wanda sun da da a ci balbal hutula a ci balbal ba hutula ana hutula da shi tada a ci balbal za Allah ka ita na koya huta da petrol ma zai petrol ma huta da shi ba ga da wahala petrol ya tsada zaka gan ziyara Allah ka ita na mai sauki kenan ana suna hutula da shi kenan zan mai kusa ga maka to ai wanzu an aka ce haramu ne gaba daya to gashi me za ka ce a rasulullah kawo labari me matsayin wannan shi kitsan nata kitsan kitsan tun daga aikin shi ana shafa a jirgin ruwa ana shafa ta ana hutula da shi faƙalla eh na bata iya nan ba magana halitta haram ne sai da shigar haramu ne ka sai da ko da ga masu wannan jikin kaka sai da kai kai musulmi kaka sai da shi wannan iya ƙarƙashin mas'alar sai da taki na ake magana kan shi taki kamar taki misali na jaki bai halitta ka saida haka taki na salanga na jasa akwai da aka ci gaba wurare zuwa ake yace jin salgarka an ka kwalle salga Allah da kan Najeriya nan Najeriya mai yake a je a cikin salgarka an aka ɗauko wannan kai zana kana kana kuma biwa shiga kaza kudin kwashe maka cin kana kwashewa kamar alade kana kwashewa ana sai haka na kasa alade ya da kashi kana kashi ya tura kai ci kana alade haka yake inda dinna wannan alade kana kashi ya tura kai ci ka kashi kaza alade kaza mina tu da kaza wallahi tu da tu tura kai ci kashi dan dinna da muna rana akwai shi a kanya kaza mina alade shi sai aka tabbatar da ko a turai ba dabba mai guba irin cin alade ko alatan zamu zama zaka guba ce kaza mina to kenan inda ake amfani da irin wannan kenan bai halitta ka sai salgaka a zo a kwasa su biya kun doka a kwace musu kun kawo wuta amma taki na dabbobi akuya raƙumma na shanu wani kana saidawa saboda duk takin dabbar da ake ci duk dabbar da ake ci raƙumi ne sani ya ce rago ne akwai tumki ya ce kashinsu tsarkakake ne kana ma sallah a ciki ko kuma tabarma kana sallah a ciki ko ba tabarma don nan gashi akuya ne ta yi wutsari ta yi kashi da wutsarinta da kashinta na doki na raƙumi doki ma cikin bai ciki a wani haramu duka don ka yi sallah a kan kashinsu halakka ba tsala ko da zala na bai ce kuna da dama ku yi sallah cikin munafis ganam ruwa ta musulun muna kuna da sallah a ciki kun ba sake a kun ci su kenan kashin dabbobi kanana bai zaman najasa kenan kana sai taki na dabbobi na kana kace kana sai na dabbobinka kana sai da wannan to yanzu dai sun nemi kenan wannan gyara annabi ce la huwa haram a a haram ne sai da shi sun bayan ya musu wannan magana sun maƙar ya biki musu wata tanatarwa wata lafiya kan wani abu da yau kana ya ce musu ya ce sun maƙalar rasulullah sallallahu inda zalika lokacin suka yi wani magana sai yake tana musu abin da ya wuce baya al'umma kansu ya ce ƙatalallahu yahud allah tsine mai yahudawa allah tsine mai yahudawa na zalace inna allah lamma harama shuhumaha jamalu thumma ba'uhu fa akalu thamana yahudawa lokacin da Allah ya haramta musu Allah ya haramta ma Yahudawa kitse na dabba duka kitse dabba suka cinta ma haramun Allah musamman jaraba aka haramta musu tun kitsanta to sun yarda haramun ne tun a yanzu a da tansu sai su Allah ce lahinsu jamalu to bisu ci amma da aka yanka dabba ya ware kitsan a gyara a narka ya a gyara shi zuma ba a wuya a saida fa'akalu samanahu hesa ci kudin kitsa sun saba kan tabili a haramu ku ci dan haramu ne tun haramu ne haka haramu da shi su yi su bara su su kitse ba kitse haramu su shi amma ya a gyara a gyara ya a narka ya a saida ya ci kudin wanda nuna aka ce Allah mun tsinuwa kan haka nan daman shi Allah mun tsinuwa aka bisa tabarruka dalilin tawili irin wannan haramta su dubu sai ba suke ajiyar juma'a su ɗauka ladi kaka dama Allah lance su amma ba su bari ba ba su bar tawili ba kan haka Allah tsina masa albarka kenan abinda nan mai karantar da kai duk abinda aka haramta ka sai da shi haramu ne to kudin shi haramu ne shi magana kenan haramu ne ka ci wannan sai addam addam addamu ba addamu jini nan duk da ba ka ba amma ko wuraren da ciniki aiki to kai ka a ciniki da kai dai shi ma jini haramu ne ka ci kudin shi an auni bin abi juhaifa qala ra'aytu abi ishtara hajjama fa amara bi mahajibi fa kusirat فسألته عن ذلك فقال إن الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم awon bin abi juhaifa ke cewa na ga babana sahabi ne ishtara hajjaman ya sai wani bawa wanda yake wani zamci iya buga jini kenan kaho ya abin shi sai fa'amar bi mahajimhi sai sa aka ɗauko kafan na jan jinin ya sa aka karya shi gaba ɗaya aka karya kafan na jan jinin sai na mai tambaya kan wannan abin da yi ya ce annabi manzana ya hana kudin jini na akwai masala ko saɓanin magabata kan shi aikin na hudda jinin eh da jinin magana wadda take da saɓani kuma magana mai ƙari lallai da farko annabi ya magana kan wanda yake kaho da haramta kudin kaho amma ba annabi ya tabbatar da har ma an mishi kuma ya biya kudin an mushi wannan ya tabbata kina bane masu na haramta aikin na hudda jini amma magana tana nan wannan ta magana kudin jini ba za ka sai da jini ba shi jinin ka sai da shi ne ake magana haramu ne na yawa ko da likita in a likitanci an ce daga an hudda ma jini an kai ya kaci ya kaci ya kaci ya kaci obstac an an maka wani an maka stack ka ci nama da laruwa ce ka ce wannan amma in dai kana da hali zaka iya kanka idan kai dan Allah ya gurin kun kai ka ba su kun zo ka dawo gidan kanka iya kun kai mai ka je ka zo ka kawada hanya goma wannan laruwa ce to wannan laruwa ce amma in dai mutum zai iya yin ya zama to kai amshi komi to a takaice da kenan hana haramu ne a sai da jini kwaron wa qalibin munzir wa ajma'u ala tahrim ma harama Allah min al-maytati wad-dam wal-khinzir ibn munzir ke cewa magabata an yi ijma'i akan haramta abinda Allah ya haramta gaba daya na musi jinin da al-khinzir wannan ijma'i ne kidan ba sabani kan haramta sai da jini sai alkalab sai da kare an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thaman al-kalbi wa mahar al-baghi wa hulwan al-kahin wannan ruwaya ta tabbata bukhari ya kawo muslim ya kawo abu turmuzi haka ibn ma duka da wannan harba akin bayan bukhari da muslim sun harba sun kawo ruwaya cewa abin masu ansari ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha an samal kai ya hana kudin ko cin kudin kare wa maral baghi da kudin karuwa kenan karuwa kurin wadda take ba kudin da kudin kan tana karuwa ba kudin da ake biyanta aikinta kenan kudin a biya ta a yi zina su karo ko a hausa wadda ka ta biyanta ake a yata wannan kudin ta haramu ne kakaci ko da kana da alaka da ita kudin ta haramu ne haka hulwanul kahin hulwanul kahin mai ake cewa kudin bokanci mai ta hulwanul kahin kudin ma ta bilis abu mai daɗi na ba kudin kudin bilis ya bi sha'ala ba boka a banza ci kudinka eh kudin bilis ba eh kudin banza na boka nan ka boka muna wa muna mun zalunci a ce boka ko da mai walki da ɗan kiran shi shi kuma kahin din mai ban labarin gaibu din mai ɗan duba ko mutum ɗan duba a hausa tun za ka zo ya baka labarin gobe da sa'a kaka tahi za bulago za ka yi arme mai baka kafa ce mai horar kafa ce kaka yi za ka yi bulagoro ka yi za ka za an ma magani wani ma magani ka za ka za wasu wasu har da sunan rukuya suke kana har da sunan rukuya duk ɗaya ne wallahi duk ɗaya ne ba wata rukuya za ka yi rukuya ka wuce rukuya da ka shiga ba labari wuri kaza aka yi magani wani ne maka magani aljannin ya ce wani ne wani dogon maka magani ka shiga bukanci wallahi wallahi kamar ma wani rudaka da ka shiga magana bayan labarin ga wanda magani ga wanda bin wuri kaza wuri kaza to ko da ka magana alƙaddara ga aljina a gabanka duk ɗayan da ake boka yanku su ma su ma zama da aljinu ko da aljina ka shiga labarin labarin ka shiga yana da labarin gaiwu wannan iya cikin abin da yake kun san so da yawa mutum ya gani a ni ahlus sunna ne ba sunna bace abin ai da mun shi dan kai ka so al sunna baka sa guru baka sa laya ka bari ka ce ka bari haka da masu alfaharin an gargajiya mushrikai ko kai ma ta hanyar wasu mai saba cikin cikin su ya ka zama kilin kin shi tunda zai kana kana kana ba labarin gaibu shi ne ganin gaba labarin wani dan uwa nan cikin yan uwa cikin garuwa namu nan ya zo irin wannan labarin a cikin rukuya aka ce mishi an binne kaza a wuri kaza suka zo suka yi bulaguro wajen fiye da 400 da wani abu aka zo garin nan aka zo gidan inda aka yi tumal a tone abin a wuri kaza mai matar ya zo yau yanzu yana ya zo ce mai shi bai da ba za a tura a tura mai kuma gidan ɗakin wurin karo ne ma ba ma su binta karo ne a wurin aka ce a daidai na ka buɗe ya ce na ce kansa ɗan wasu ka zo da shi malamin ta kansa ɗan wa ga ka alama ala sunna kaka wani aiki na bokanci ni ni na kato wajen wajen albanin zaria ka kato wajen jafar ce in wajen wa kai kato bokanci ga kake a ni bana ajirin ce wallahi ce bokanci an ga matsanta ɗan zan tambaye ka ka ce kai aljini bai baka abu yanzu daga wannan garin kira da hudu wa kaka nan garin aljini kaka ka yarda haka sa aka biya maka mota aka biya ma wani mota kuka taho kuka shigo mota kuka zo dalilin labarin da aljini ya baka ka yarda me bokancin kuma suna ka ka sa ka sa ba lalle ba ko jiwa kai karatu wannan shi bokanci ka kuma kai rada da haka ne aka yi wahala aka zo ka ga uwayen matai kaza ne aka yi kuma abin gashi ka zo kenan ka nace amma wani dan Allah wannan mutum dan ya san ƙarya ce yake bokanci ne dan Allah ka yi a shi a hausa kara nace Allah a hausa don haɓu da shi a cikin rudu a je a gaban shi a hausa wurin dai san ƙarya ce da ya wuce gabace mu je aka je aka tona aka fasa ba san koyi ba ya tsurutu da bokan tsurutu muhammadu kaga nan ya shiga bokan da sunan rukuya da sunan rukuya ce sunan yara sunan rukuya ce shari'a to nan ba ka kaga shiga bokanci ka wani ya rude ka wallahi mutane da yawan mutane masana shiga na halin da sunan rukuya su shiga bokanci ba ruwan ka aljini kun karanta kun karanta qur'ani kurun karanta qur'ani kurun in dai da suka imani ƙur'ani ke hutashi domin ka hira ka mai ka magana ka in dai ƙur'ani ke tasiri kai ka kasan in ba da jali ba in dai ƙur'anin ke tasiri mai ka hira ka bizo da jali hira ka ko ƙur'ani kuranta karanta ƙur'ani kurin yayin ki wuta ita ihu wuta iya magana kyale cikin kata magana ka ta katin ka ta katin kurin in dai rukar shari'a bakin ta kenan amma kada hira labari kaza ka binne wani ne kaza an binne wuri kaza ka yarda to bukanci ne da wajen arme su ji a baka sa'a wani mata mai horar kawa ce ba da albarka wannan bata bata shi wannan ga wannan wallahi bige bige ne wani lokaci ayi bakariya wani lokaci daga musu ke ba magana komi wani lokaci bisa gadin komi wallahi amma wani lokaci akwai rudin shedani kuma akwai kasa da suke ko ayi buga alƙalin ma dole ana yi a zo a dauki abubuwan suke na mathematic a zo a dauki misali ne kamar kuma misali da don da mun koyi su da da da da masar malamu ne sama baka wani malamu ne ita sai sa yau ma gama baka wani abubuwan misali ne maka nan kusa wanda an kazo da kazo shi ne malamin abu suke maka ya sunanka Ilyasu sunan matar misali Aisha sai dauki sunana Ilyas Alif iya matsayin iya matsayin daya lam matsayin talatin ya matsayin goma haka yan buga hanya hanya jisu ne igal kaza nan burkin misali igal karanta ita ma da kwanata kaza kaza ya dauko ainihin kaza ce alif kaza ce ya ya a jisu ne kaza ne karan egal kristian naf egal kaza egal satin zinaf ko egal satin zinaf sai a jibi zai fardus ya ka raba adadin da sai a yi so goma sha biyu da abin da ya bada a gaba sunan ga sunanta sai a raba gida goma sha biyu to za ka rukan sha biyu aka samu amfer aka samu mara to kai ta babar biha abada ce babu sa'a haka ne wallahi ne in kai an da baka sa'a baka samu amfani shi kenan da an buga an buga ka ce babu sa'a babu arme me faraka me faraka wacce suke tiya kun shi ne wa wannan abin nan suke suke harba armewa a ce babu sa'a kun da wannan sai ne da ka wado amfani shi kenan in dai zo mara aka baka bibi ya ga akwai mara ko ya ce shi kenan ko babu arme kan su kuma masu kasa su ma in ya zo kasa suke kasa aka ce ya kasa haka ake aka zuba kasa kuma suna da fasar buwar kasa a cikin tabaro malaman zamani a ɗakin ake sa cikin ya yi sai a yi wani katako ya zuba kasa duk ake malaman zamani na gaske na zamani in ya zo zai kuma haka jiko bai bisa kuma haka jiko bi bi bi ke nada biyu in ya yi akwai a suna littafi da musamman gidan sha biyu ne gidan goma ne in ne ne ne haka akwai gidan shidda akwai sha dukkan naki abin da ya bada to ya yi tsallake da yan goge biyu haka da ke tsallaka in haka zan karshe in zaman to a nan nawa ne sauran ɗaya ko ne ne nan sauran biyu ko sauran ɗaya in na ƙare sai in gama nan ɗaya nan biyu nan ɗaya nan biyu sai a dusu ne egal misali kens ko egal van sank nan ma ta shirke ce aka zo an yi isari in yi isari in yi haɗo aka samu kan aka samu amfar shi kenan matsala da babu alamu tsakanin to a littafin na ƙasa akwai littafin suka yi sun hudu ƙa'idodi in gidan kaza ne aka samu sauran kaza ga abin da za a yi da sa'a ba sa'a ko wahala ba wahala da haka da hira ci kurin wasu kuma kurin karya ce kurin wasu kuma karya ce kurin suke da sunan istikara wasu ke na gan wannan dan uwan cikin masu aikin wannan dan wannan sun ji kasaki da ya ba aiko mu ne kadan sai ya kasance ya cika shi ya aiko mu ya ba mu gadin gidan radio amfani ya ce ka ba mali yawan kasakin na zo aka ban kasakin na sa yan wasu anan sun ji abin da ke ce mana iliya na ji kana wahala a kan maganar waye duba da waye wahala ta kake ji ba hausa ita ba hausa ya ce kai ma kudin don biyan ka ake yi shi za ka ce gacin yana abubuwa to mu za mu muka wasa mu za mu ci ya ce kai ma da ka tsaye masa kai ka biya ko ce mana masa wani kai ma da ka tsaye masa kin biya ma ka tsaye eh yake hada kan abubuwa ce gama da ba hausa ya ce kana wannan karatun naka wata shigo gidana sai na ce kina ji abin da mana iliya ke cewa ya ce ta har ya kyale shi zai mun kyale shi bana a lokacin da muka shiga daki da ita ta ban kuɗi na lali kana wahala ne ce kuɗin ya ce zan gama gaskiya ce wallahi ya ce ya ce mu wallahi zan gama mace tsakari wani ta zan gama malin da wannan ka sakin ka sa shi a radiyo da Allah ma ka sa a radiyo ka sake ya ce shi bai malamin ana san shi a nan garin da ne wani wasu san shi ma nan garin iya wani ma san shi malami ana sananne a nan garin malami sananne ne wajen wani aikin ko da zawa ake shiga niyame ko da zawa ake wurin shi ya shahara wajen wani duba ya take ya take ganin da yake cha Allah cha ba maganin komi haka ce cha ba ganin komi kurin cha muna wasa muna aiki da hankalinka mun karanci ilimin cha halin har mutane kenan a bangaren addini ne ya yi ilimin na ka ce ya ilimin sociology sociology ko sociology ce ko a physico so ba ba sociology ha psychology a psychology da makata ne na abu me sociology sociology ma ya gani sociology ma iya aiki da dabi'a sauran su da shi kadai gurin in ma psychology kin ma sociology ce dai shi dai ya karanci ilimin halin mutane duk wanda dai muna so dai a takaice dai ya karanci halin mutane ca'in muka zo ca'in wani hira da kai nace gani na sa gaba sai in gano me in mace da kishe ta ya sai inda za a gano matsalar su ta haka muke gano wa goyi maku labari ta amma ba magana komi wallahi ce ta gani amma kuma an yarda he ka tari ta asalin ma da ya fara duba yake ta sirrin zanga ma sirrin na din na fara duba ma ce ina dawon makaranta ce kai na ya zai na wata bayan gari kai mutum kace zai ka ya kuta banza ya rubuta banza ba kasa ta kurin na kai na zai ina rubuta banza a bayan gari ga wasu sun zo san su ya bace su gari za su wuce su to su wani malamin kasa yake kenan malam amur ruwa cewa abin ya wallahi suka ce a kacewa kana malam haƙi mana da ta suka ce kuna musu da tushe fuza fuza sai na haka ce na kurta na kurta na kurta ya ce na kurta na kurta sai na ce ku yi nan kun kusa musan ya ce wallahi malam ina nan kun haka sun rusa sun samu aka ba kuɗi da godiya ce a haka dai ya ce yana da ca daga nan fara daga nan har duba ce daga nan har duba ce wallahi daga nan har duba to duk abin da ba na ci babu ka to a takaice dinyan da mutum ya ba da labarin gaibu kurin dan duba ne ko malami ne ko boka ne mai warki in dai ka shiga ba da labarin gaibu kaza aka kaza labarin gaibu kana cikin boka kuma cin kudinka kudinka haramun ne wanda ma ci kudin malamin tsubu kenan shi ne ma hadan cin kudin dan tsubu in dai ka sake shi kenan wannan aikin kaka ci kudin shi eh kaka ci kudin dan tsubu eh malamin duba ya ce wa yustasana min nahi alkalbu said amma a cikin hani da aka yi na kudin kare banda karan harauta wanda an ba da uzinin duke shi fa yujuzu ba yushuna ya halitta ka sai da shi an abi huraira ga hujja shi ma kan haka ya karo da tun ziyaro to da sai tabbata yace an abi huraira radiyallahu anhu nuhiya an samanul kalb illa kalb sayyid abu ya ce an hana kudin kare sai karen farauta kenan karen da yake farauta kenan shi wannan daga farauta gadi duk a cikin cikin wanda aka aka halitta ko na farauta ko gadi ko ko tsaron kayan gona kare karen farauta sai asinnaur asinnaur shin alhir musa ita ma haramu ne a cita haramu a saidata عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من ذلك زجر زجر تساوتروا كنا من ذلك من ذلك كنا يا تساوتر كان wannan kudin kare da kudin musa shine nan kenan kudin kare kudin musa duk haramu ne ba sai da musa at-tasawir allati fi haruh da da sinatar wanda ya disan ya zo disinan wani abu mai rai ya zo ya zana shi an gan shi kawai kamar wani ya iya ya kalle kan zai yi ka nan shi zamu shiga masa'ala abu mai rai shi anan haka ya kawo kuma zana shi an sa'id bin abil hasan qala كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما, إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التساوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها روح وليس بنافخ فيها أبدا عبد الله بن عباس وني يزو مشي yace ya ba abbas shi ma iya daki na abbas yace ni insan ni wani mutum ne wanda inna ma ma'ishati misal aka yi ni mutum ne wanda abinci na a hannu ina sana'ar hannu ki ci abinci ina ci abincin sana'ar hannu na ya ce wa in ni asalin hajjita ina yin wani tasar ina yin wani mutasar ina yin wani ina yin kirin hotuna ina zane ina zana wa'annan surori da ka gani sai bin abbas ka ce mishi to ni dai la uhaddisuka la la ma sami tabi min zo zama ba zan baka wata magana ba sai abin da naji manzan Allah hudi da zan ga maka zan zan ga maka zan ga maka abin da naji manzan Allah hudi kunne na yace sami ta naji manzan Allah yana cewa man sawara suratan duk wanda ya suranta ya zana mata sura fa inna la mu'azzibuhu Allah zai mai azaba da wannan sura da ya zana hatta yanfuku fi haru har sai ya busa ma wannan abin da ya suranta rai ya kai mu busa mai rai a ce busa mace rai an ta ma azaba busa mai rai shi kuma ita wai walasa binafikin fiya abada ha abada kuwa bai ka busa mace rai bai ka busa ma kai ka mutare abu rai jin haka faraba rajul rabotun shadida wasu farwa jigo ya mutum ya girgiza ya karkarwa kwarai idan shi ya ja idan shi ya hufu shi ta ja sai bude masu waya kai canka kama a kai canka kama abin tausayi ne waya ya ce in abaita allah ta sana in ka kiya dole ka sana zanen kai ka iya zane fa'alaika bi hadda shajar kai wannan itacen kai sura ice mayan ice gashi nan kaman dogon yaro kaman kaza kullu shi ne nasa fiya da abin da abin da bai dare yake sura amma kaka kaka abin mai nan kenan magana ta cewa suran ta da abu mai rai kalkashin wannan malami ke shiga masalar sura photographiya na hoto a yanzu ko suka tsaya kan wannan don magana a kwatarwa cewa suna kwaikwayon Allah ne wannan masala wasu tsaya kan cewa dukkan koda hoto na sura ne na ɗauka haka a wannan tawilin ko wannan kiyasi wasu na ci a nan masala ko koyan Allah ne hoto na zamani ba wani ce gagunin iya hanci ko baki ko iya sura yadda a ce iya ɗauka wani ilimin ala kawo ake rike sura kamar ka tsaya baki ruwa daga surarka haka in suka tsaya kan haka nan ganin babu kwaikwayon Allah a ciki kuma maganai ana magana koyon Allah da magana bu abu mai rai wannan kuma ba ka ba a ce ba aikin ka to wannan magana yanzu kamar su bin ba su albani su usaimin duka sun tafi kan cewa kowanne haramu ne masala da take biyowa baya aka sauta kanta hanyar kowa ke nan shi masala an ci haramu ne to yanzu bayan wato yanzu an cika yanzu bidiyo ake a film din sura ce ba mutum ne da wani ko duk sun haramta kowanne sura hata bidiyo haramu ce mai matsala abu ya yi gaba kullum abu ajiyar ciki ba hatta kai lokacin aka harawa abin talabijin suka hana almajiransu wa'azi cikin talabijin saboda sun tsura ce daga baya suka wani batta yi a ce gaskiya wannan laruri zata laruri ne zai na tana ta cikin almajiran albani ali bin hassan alhalabi shi ce shi fara shiga talabijin cikin almajiran albani shi fara shiga cikin tele ce wani abu ne kuka bari ba shiga sa alheri ba ba na gasa dan ma sai zai ba ya komo da ya ce a yi a an an direta ne ba laihi shi albani an an direta ne amma an za a gada bidiyon kin duk da daga wani abin baiwa gaskiya tsarin zamani abin da ya kawo hatta su bambas kin za a ga suna da bidiyo ga bidiyo kin su ga wani ya dauka ga surorin su abin sai a yanzu iya da wahala huta daga sura ko bidiyo ko abin tele iya da wahala a yanzu kuma hanyoyi ne an tabbatar da fa'ida wajen sadar da'awa ko sadar kana to amma a takaicin saban da ake yi mutum in ba da ruwa ba ka guje min hoto haka kuran alkafa a gida waye ka wuta da ciki kai in ba ya kama ba gaskiya kurin tunda ko saban wannan to kaurace mai kurin in ba da ruwa ba kurin shi lafiya gaskiya magana yanzu dai na ga muna kan magana ta sai magana sai da kenan abinda ina ganin lokaci yayi a cikin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh